الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu na al'ashmawi a darasinmu na sha takwas muna cikin shafi na arba'in da biyar bayani akan sallan juma'a inda mala yake muna bayani akan rukunai na sallan juma'a ko mun karanta rukuni na ɗaya mun karanta na biyu mun karanta na uku to akan na uku muka tsaya shine huɗuba huɗuba da ƙa'idodinta da yadda ake yin ta da menene ma huɗuba to za mu tashi na rukuni na hudu rabi'u al'imamu rukuni na hudu na sallar juma'a shine liman wajibi ne a ga sallar juma'a dole sai liman ya jagorance ta to shi limamin nan shi ma yana da ƙa'idodi da sifofi da ake bukata ba kowa za a jaɗe a ce an masa limamin jama'a ba a ɗauki masallaci a tura masa to shi ne malam ya ce wa min sifati yana daga cikin siffar liman an ya kuna mimman tajibu alaihi jumu'atu eh wannan ƙari ne zai maka dama mun yi shuruɗul imama ko a baya to za ka ɗauko su sai ka haɗa da waɗannan da za a ambata ba maimaita ma zai yi ba yanzu abin da bai ambata can ba tunda ita sallar jima'a kaga tana da bambanci da sauran salloli to shine zai maka ƙari amma duk sharuɗan da muka ambata a baya to suna nan shi ma limamin jama'a sun haushi eh to mala yace an yakuna mimman tajibu alaihi aljum'atu wajibi ne ya zamo juma'atu ne ba juma'ata ba mimman tajibu alaihi aljum'atu fa'ili ne ya zamo yana daga cikin waɗanda juma'a ta wajaba gare su eh wanda juma'a ba wajibi ce gare shi ba to ba zai jagoranci sallar juma'a ba ihtirazan min as-sabiyyi wannan kiyayewa ne daga ƙaramin yaro saboda ƙaramin yaro kaga juma'a ba wajibi ba ce ko to ba zai ba da sallan juma'a ba saboda babu sun ce babu an samu dai sauran salloli an ga ana iya sa ƙananan yara amma dai ita juma'a to sahabbai da waɗanda suka biyo baya ba a ga cewa ana sa yara ba duka manya ake sawa baligai wal musafiri haka don a kiyaye matafiyi shi ma shi ma bai ba da sallan yawo juma'a saboda juma'an ba dole ba ce gare shi su kuma da zai ba sallah wajibi ce gare su e to in yayi ta sai ta zama kamar nafila gare shi to kuma dama suna da fahimtar cewa mai farilla baya bin mai nafila suna da wannan fahimtar wa gairihi ma da wasunsu kamar bawa bawa shi ma bai ba da sallar juma'a min mallam tajib alaihim daga cikin waɗanda dai juma'a ba ta waje ba gare su ba ko da ko in sun yi za a za ta isan musu wa yushtaratu an sharɗanta an yakuna al-musalli bil jama'ati huwa al-khatib an sharɗanta cewa wanda zai ba mutane sallah kuma shi yayi hudu ba a malikiya sharaɗi ne dalilin da suka ambata suka ce saboda huduban nan da kake gani guda biyu to matsayin raka'a biyu take eh an gane to su ne an ka haɗa su da raka'o'in jima'a guda biyu sun zama raka'a hudu kenan a madadin azhar to kaga in wani ya hudu ba wani ya ba da sallah to sai za a sallah ɗaya kuma an samu liman guda biyu kuma ba tare da wani uzuri ba to shi yasa suka ce ba su yarda da wannan ba amma waɗanda suka ce a'a sallan juma'a ba badali ce na azahar ba azahar ɗin aka ɗauke sai aka kawo wata sabuwar sallah wadda ba ta da alaƙa da azahar ita ce juma'a sai an ka ajiye to su sun ce ya halatta hakan ya faru wannan ya yi kudu ba wannan kuma ya ba da sallah eh sun ce ba su da alaka sallar juma'a daban azhar daban juma'a ba badalin azhar ba ce amma su malika sun ce a badali ce saboda me suka ce ai in wani dalili ya sa baka samu juma'a ba hawaye za ka yi dai azhar to kenan ba a ɗauke ta ba tana nan da kuma waɗanda ba ta waje ba gare su waɗanda da ake magana irin mata da bayi da sauransu waɗanda suke baligai eh kace mi malam
abin da waɗannan hutubobin dole na ke mutum sai ya isko su kan kamar matsayin waɗancan raka'o'in biyu suka yi
a sun ce ba dole ba ne eh abin da dai suka ce in mutum bai samu hutubobin ba to jima'ar tasa bata cika ba za a bashi ladan sallah amma falalar da ake bayarwa ta jima'a ba za a bashi ba in ya samu sallat eh to sai malam ya ce wa yi an sharɗanta an ya kuna musalli bil jama'ati huwal khatib sai ce illa li uzurin sai fa inda wani uzuri yamna'uhu da yake hana wanda ya hudu ba din min zalika ya bada sallah min maradin kamar rashin lafiya yana cikin hudu ba ko bayan ya gama sai rashin lafiya ya taso masa ba zai iya jagoranta ci gaba da bada sallah ba to anan zai iya sa wani uzuri ne au jununin ko rashin lafiyan hauka ya taso masa eh kila yana da iskoki eh to ka gani a wani hauyi zalika ko makamancin haka to wannan ba komai wani zai iya bada sallah waya jibin tizaruhu ya wajaba a jira liman wanda ya hudu ba lil uzuri saboda wani uzuri alƙaribi wanda yake makusanci da ya bujiro masa alal asahi bisa ga zance mafi inganci sun ce uzuri ƙaribi shine kama ya yi haɓo ko arwalarsa ta walwale to wannan ba laifi a jira shi ya je ya wanke jini ko ya sake alwala ya dawo wannan za a jira shi amma in uzurin yana da nisa to ba za a jira shi ba an gane eh in uzurin da tazaransa ya wuce kamar haka to ba za a jira shi ba kawai sai ya khalifantar da wani ko kuma su su sa wanda sun kaga ya dace su sa eh alal asahi bisa ga zance wanda yake wato mafi inganci amma akwai wata riwaya wanda an ce kuma a uzurin koda nesa ne ya kamata a jira shi to amma dai zance mafi inganci ba a jiransa tunda sallah kaga tana tafiya ne da lokaci kawai a nemi wani ya bayar shi kenan a wuce wurin alhamisu na biyar sharaɗi rukuni na biyar maudu'ul listitoni inda za a yi juma'a wajibi ne ya zamo wurin an riƙe shi ne domin zama na dindindin an riga an mai da garin gari an riƙe wurin don a zauna zama kuma na dindindin ba zama na in wani lokaci ya ana tsammanin a tashi ba to komi yawan gari malamai suka ce inda ana tsammanin garin ko kuma an shirya nan gaba zai iya tashi ya koma wani wuri ba a juma'a wurin ana juma'a ne wuri wanda an riƙe shi ya riga ya tabbata gari sai dai wasu su mutu wasu su zo su mutu wasu su zo haka ila qiyami sa'a an gane eh amma in wani abu ya bujiro wanda ke sa dole garin ya watse to wannan kaga ba komai kamar ambaliyar ruwa ko wasu abubuwa yan ta'adda sun watse garin to wannan tun da abin ba daga gare su yake ba ba matsala abu ne ya fito jarrabawa daga Allah amma irin makiyaya da kiya da zango a wasu wurare su dan tsaya su yi kaza su yi kaza su ci rani to su komi yawan su nan ba sa jima'a saboda in damana ta zo za su ƙara ba gaba sai ce fala tuqamul juma'atu ba a tsayar da juma'a illa fi maudu'in sai ga bagirin da yustautan wanda an riƙe shi a matsayin gari da za a zauna na dindindin fihi a ciki waya kunu mahallan kuma wurin ya zamo mahallan bagire lil iqamati domin tsayuwa a cikinsa idan wurin ya zan bai yiwa a tsaya a ciki eh saboda gari ne wanda bai gama haɗuwa ba babu abubuwa na more rayuwa to shi ma ba a jima'a a ciki kila in kana buƙatar wani abu sai ka bar garin abinci sai ka bar garin ka je ka nemo sauransu babu kasuwa a garin an gane gari dai na dai wanda ba zai wadatu da kansa ba dole sai yara ta yi ga wasu garuruwa to waɗannan duk ba sa jima'a saboda ba tabbatattun mutane ba ne yumkinul maswa wanda yana yiwa a zauna fihi a ciki to nan ake jima'a amma duk wurin da bai yiwa a zauna wurin saboda babu abin more rayuwa to ba a jima'a a ciki kamar irin a ƙauyuka za ka ga ƙauye ba kasuwa ba komai kawai dai gidaje ne ana abubuwa da kasuwa da abubuwa komai sai sun je wasu wurare to waɗannan an ɗauke musu jima'a a garin in suna da gari mafi kusa gare su wanda bai wuce mil uku ba to za su iya zuwa su yi jima'a in kuma tazaren ya wuce haka jima'a ɗin ta faɗa a kansu sai su yi azahar to sai ce baladan babban gari ne kana au ƙaryatan ko kuma alƙarya ce gari wanda yake ƙarami duk dai babu matsala abin da ake kallo ba wai yawan mutanen ba an gane ana kallon tabbatuwarsu da wadatuwarsu da kuma misali suna iya kare kansu da za a kawo musu hari za su iya tashi su kare kansu wa amma adabul juma'ati amma ladubban juma'a fasamaniyatun guda takwas ne al'awwalu na farko algusul wanka laha gare ta ruwa sunnatu amma wankan sunna ne a malikiya wankan juma'a sunna ne amma akwai riwaya daga al'imamu malik cewa wankan kuma wajibi ne shi yasa ya ce inda jumhuri a wurin gun mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wankan juma'a sunna ne to amma akwai su allahami da su ibnu bashirin su sun nakalto daga malik din cewa wankan juma'a wajibi ne kuma wannan shi ya fi ƙarfi saboda hadisai da suka bayyana haka wa min shuruɗi yana daga cikin sharuɗan wankan juma'a an ya kuna muttasilan bin rawahi ya zan ya sadu da fita juma'a ɗin kana yin sa mubasharatan sai ka fita sai ka mareta a masallaci eh ma'ana ka je can zawali ya riske ka shine arrawa to su malikiya sun ce wannan sharaɗi ne wasu daga ciki fa inigita sala idan yayi wanka washi ta galabi gada'in ya shagaltu da cin abincin safe au naumin ko kuma ya kwanta ya bacci eh amma suka ce cin abincin in ya zamba na lalura ba ne in na lalura ne kila kana jin yunwa sosai ko kana da lalura ta walsa to wannan za ka iya ci babin lalura kuma wankan bai samu matsala ba ko kuma baccin rinjaya ka yi ba da gangan ka jayo shi ba to shi ma sun ce babu komai amma inda gangan ne ko cin abinci ne wanda ba na bukata ba ba na lalura ba to a adal gusul ya sake wanka alal mashhuri bisa ga zance wanda shi ne yake mashhuri amma ƙabilin mashhuri an ce ba sai ya sake ba ko da da gangan ya yi bacci ko da da gangan ya ci abinci to kuma wannan shi ne ya fi saboda ba a samu wani nassi da ya tabbatar da haka ba so da haka ko da mutum ya yi wanka zai iya cin abinci zai iya yin bacci in lokacin sallan bai yi ba asani ladabi na biyu asiwaku yin asawaki ana buƙatar in za ka je juma'a ka yi asawaki asalisu na uku halƙus sha'ari ana son mutum ya yi aski yawa in a nan suka ce in kana cikin waɗanda su al'adarsu suna yin aski in kuma kana cikin mutanen da al'adarsu rashin aski kamar larabawa da ra'iransu to sai ka gyara gashin eh arrabi'u na hudu taqalimul azaf- azafiri an so a yanke a kaifa kumba kame a juma'a alhamisu na biyar tajannubu nisantar ma duk abinda ya tawalladu min hurra'i hatul kariha wato mummunan wari yana haifar da shi Eh, in za ka je juma'a to duk abin da ka san zai haifar maka da wari mara daɗi to ka nisance shi ko da abinci ne Eh, ko da abinci ne kila an samu tafarnuwa ta yi yawa sosai kuma in ka ci abincin nan za ka dinga warin taro- ta- tafarnuwa to haramun ne ka ci abincin in kuma ka ci to lallai an wajabta ma sai ka nemi abin da zai gusar da wannan ƙaure kamin ka ji in kuma ba kada to sai ka haƙura da abincin ka sha ruwa eh ko albasa eh duk wani abu ne da kasan zai haifar maka da wari mara daɗi to ka nisance shi asadisu na shida attajammulu yin ado bisiyabil hasana sa kaya waɗanda suke masu kyau asabi'u na bakwai attatayyubu laha saka turare domin halartar juma'a ɗin ana son a mafi karanci dai ana so duk sati mutum ya sa turare in ma yana da lalura ta rashi e to kada dai sati ya wuce a ce jikinka bai ga turare ba ko sutura ka bata ga turare ba asaminu na takwas almashiyu laha tafiya da kafa zuwa juma'a musahabi ne dunar rukubi ba tare da ka hawa abin hawa ba ko dabba ko mashin ko mota e matukar dai ya ce illa li uzurin yamna'uhu min zalika sai dai yana da uzurin da zai hana mai tafiya da kafa kila masallacin nesa ne ko kuma bai da lahiyar kawawu bai iya doguwar tafiya kaga ya uzuri ne ko kuma wurin nesa ne zai dan wahala sosai to nan babu me babu laifi ya abin nan ya hau abin hawa ko to wannan shine to za mu kwana akan al'azaru don suna da yawa eh insha Allah wani sati sai mu karasa su sai mu karasa bayani akan sallar juma'a din سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله نعم مالا malam mafi yawancin eh mutane in za su mutu musamman wajen aiki eh za su yi wankan su tun da safe eh kuma kila ba za su sake dawowa gida ba kan jama'a ba.
mm wannan suna da uzuri da hukuku da ya kamata kasancewa su shiga cikin masu samun wannan falalat gaskiya ne ito in aikin na lalura ne kaga lalura ce babu komai Eh, babu komai za su iya yin wankan kuma su je aiki in lokacin jima'a ya su je jima'a kuma za su samu wannan falalaɗe tun da lalura ce ba za su samu damar su dawo gida su ƙara yin wani wanka ba to wannan babu komai babu komai mutum sai ya yi wankansa da niyyar wankan jima'a eh kaga shi kenan kawai sai ya fita to ladan tana nan insha Allah mm. na'am ainihin sufa wankan juma'a take ne
to shi kamar normal wanka ne eh ba irin wankan janaba ne ko eh, sauransu ba kamar normal yadda kake wanka na gusar da kazanta da datti da sauransu eh, kawai niyya ɗaya za ka yi illa ba sun ce ba za a sa sabulu ba eh ba za ka sa sabulu ba
mutum ya samu in ya gama na juma'a din sai ya eh sosai kana in kai na juma'an sai kai na sabulu ko in kai na sabulun daga baya sai kai na juma'an duk ya halatta ana yi Hmm? an riga an saba kenan eh an riga an saba gaskiya ne musamman inda jiki ya yi da cikan
yana tambaya mana akwai Na'am.
wani mm.
hadisi da ya ware wata farala musamman ta tafiya a kafar ranar juma'a zuwa masallaci
eh to abinda suka dogara da shi sun ce ba a taba ganin a, annabi ya hau abin hawa ba duk da dai tsakanin gidansa da masallacin kuma ba wani tazara ba ne to amma abinda suke kallo shi annabi mai karantarwa ne kuma abin koyi ne duk yadda abu yake inda akwai wanda ya hito sai ya yi shi koda so ɗaya ne don ya nuna ma al'umma cewa abin ana yi kuma shari'a ne to suka ce tafiyan da kafan koyi ne da annabi na biyu kuma ya fi yawan lada tun da akwai hadisi cewa idan mutum ya fito daga gidansa to duk takun da ya yi zuwa masallaci ah, za a ba shi daraja in ya daga kuma za a yafe masa kuskurensa to wannan sun ce ya shafi kowace irin sallah da ta juma'a da ta hamsu salawatu da sauransu suka ce to ashe tafiya masallaci ana son yawan sawu wanda in ka hau abin hawa sa- takun zai karamta to yana cikin dai abubuwan da suka suka ambata Eh, na uku kuma sun ce ya fi alamun tawalu'u da ƙanƙan da kai ga Allah saboda hawa abin hawa wani nau'i ne na girman kai da jiji da kai da rashin tawalu'u da sauransu Eh, to kuma ibada ce za ka ji to kuma ana buƙatar ka siffantu da wani nau'i na abin nan na tawalu'u da sauransu to amma dai tunda sun ce dama musahabi ne kaga ba ba matsala ce mai nauyi sosai ba in mutum yana da lafiya zai iya yi, in kuma ba ka iya bukata sai ka hawa abin hawa kaga za ka iya hawa Mm. To wannan shine abin da suka kafa hujja da shi amma dai da ya ambaci matsalan kai tsaye ce ga falalanta babu Mm. to amin kuma sun yi kiyasinsa da sallar idi rawaito cewa annabi in zai je idi yakan je da kafa to suka ce ita ma juma'a ya kamata ta zamo haka su ambaci abubuwa da dama Eh, insha Allah.
Ma'ana da dangane da ita hamsa na wata matsaloli eh akwai gidan da nake akwai wani makoci na mai shago eh sai ya zama in zai fita sallah yana zuwa masallacin sabon can na ifsa eh to a bayan gidan kesi din kuma akwai masallaci wanda ya fi kasa ila bai fi da wani zuwa can ba mm, to sai wani yake ce mishi me yasa yake zuwa can sai yake saboda yana son ya samu ladan takun da yake zuwa masallacin can sai shi kuma yake ce mishi ai akwai hadisi mm, ya ce ya yi sallah a masallacin da yake kusa da shi mm.
sai ya tafi wani masallaci kullum cikin wannan suke ko jiya da lafiya sai da wannan da magarba sai da ne suna wannan jayayyar da shi a babu wani hadisi abinda dai malamai suka ce al'asulu inda mutum ya saba sallah to in dai babu wani dalili da zai sa ya bar wurin ya je wani wuri to bai kamata ya bar wurin ba tun da kaga da an san nan yake yi to daga baya in ya zamo yanzu baya yi yana zuwa wani wuri to shi limamin zai dan dinga jin wani abu a ransa eh watakila ko baya son ya bi shi sallah ko wani abu to shi yasa malamai suka ce a nan sai ya tsaya masallacin da ya saba da shi sai dai inda wani uzuri kila limamin bai cancanta da limanci ba to wannan kaga zai iya canzawa Eh, amma in ya za asalan babu masallacin da mutum ya saba da shi to an fi son ka nemi wanda an nesa eh ka je an gane yawwa matukar dai shi limamin ya cancanta eh amma masallaci ko da kusa da ke da kai kaga in liman bai cancanta ba to kaga ba za ka bi shi sallah ba haka kuma ko da nesa yake in limamin bai cancanta da bi shi sallah bai kamata ka je can ba to na farko ana kallon cancanta na biyu kuma ana kallon maslaha ana mura'atin zamantakewa da sauransu inda inda kake sallah babu wata matsala to ba buƙatar ka bar nan kuma ka ƙara ba gaba babu buƙata saboda yin hakan zai haifar da matsaloli Eh, wasu ma nan gaba za su iya tuhuma ka su ce ma sallan ma ba ka yi Eh, tunda ba su ganin kana yi tare da su Eh, duk za su iya faɗa Eh. so amen so subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh